طبيبي قريب هل بقامي تسمع يقابلني يوم المقفى المشفع أراني إذا ما جئت يوما محمدا فحقق آمالي كما أتوقعون محمد خير العالمين وسيلتي أتاك خديم ضايع يتشفع لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين من قول الله يساك أدامو أو النزاوية من البركة na maulanmu sheman ɗan umma da ke kan titin malam goje a cikin garin bauchi yau muna rana ta alhamis a ashirin ga watan ramadan hijiran fiyayyen halitta annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya daidai da ashirin da ɗaya ga watan hudu 2022 miladiyan annabi isa alaihissalamu muna cikin suratu ta yi aya ta 47 allah subhanahu wa ta'ala yana cewa fatiyahu faƙula inna rasula rabbika فارسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام والسلام على من اتبع الهدي فاتياو الله يتي مسا يتي ما عفوا وأنه موسى بدن أنسى أنه هارون فاتياو كجي مسا أليف الإسنين إيه كجي مسا فقولا كجي إنا رسول ربك mu manzannin ubangijinka ne ina rasula rabbika fa arsil ma'ana bani isra'ila ka sake ƴaƴan isra'ila tare da mu ka daina azabtar da su ka daina cutar da su sabiya da su jikokin annabawa ne ka san isra'ilin shine fa annabi yaqub kamar yadda Allah yake gaya mana a cikin surata ali imrana yana cewa lantanalul birra حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم كل الطعام كان هلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فاتوا بالتوراة وتلوها إن كنتم صادقين وإسرائيل إلا ما حرم إسرائيل سي أبن إسرائيل يا حرم تام كنسا شيني النبي يعقوب إيه النبي يعقوب شيني إسرائيل sabila da haka a su su yayin isra'ila jikokin annabawa ne allah ya musu baiwa da yawa shi yasa annabi musa kaje yake ce musu ya wa iskala musa ya qaumi skuru ne matallahi alaikum da ne yana ce musu malan yuti ahadin min alalamin allah ya muku bai wanda bai ba mu wani daga cikin yan adam ba ya halin kitabi yana ce musu ya ku mabuta littafi ku tuna neman da Allah ya muku ku tuna Allah ya ba ku abin da bai ba mu wani dan adam ba mu ne kawai al'umma na Muhammadu sallallahu alaihi wasallam mu ma su biya da albarkan annabi ne aka ba mu wasu abu falala dan falala ne muka zama mun fi su amma ba dan gogewa ba yanzu ka lura wannan kere-kere da suke a duniya ai da yan Isra'ila ne suke ita kanta duniyar masu suke juya ta kuma a dama an ce duka-duka yawansu a duniya ba su kai a da can shekaru wani ya yi kiyasi ya ce ya yi isra'ila a duniya ba su wuce miliyan ashirin ba amma kuma su suke juya duniya su biya da allah ya hore musu ilimi to su biya da haka allah ya ce aka ce wa fir'auna ya sake yayin isra'ila annabi musa da ya ɗibe su ya koma da su sham tunda ya zama yana ta'azabta su a nan misira eh arsil ma'ana bani isra'il ولا تعذبهم كرك عذب تاسو قد جئناك بآية من ربك منذ مكا da aya daga ubangijinka qad ji'inaka bi ayatin min rabbik mun zo maka da aya ma'ana mu'jiza daga ubangiji dan ka gane cewa mu annabawa ne ba wai wato mun zo ne kawai da kai muka ce wato Allah ne ya turo mu ba wassalamu wassalamun ala man ittaba'al hudi ko kuma aminci ya tabbata akan duk wanda ya bi shirya duk wanda ya bi shirya to dai zauna lafiya na'am
إنا قد أوهي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى
إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى إنا مو قد أوحي إلينا أما نواهي منين أكما نواهي أنت أن العذاب حقيقة عذابا الله تتبتا على من كذب أدوان دي كرية أبن مكذور شي وتولى يكون يجويا يشاري يتقبض عيتين ديكي نبرنا تو الله يتي حقيقة يزايزو ده harfu taukidin annal azaba hakika azaba ta tabbata alaman kazzaba ga wanda ya ƙaryata abin da muka zo da shi wata walla ya kuma juya baya ya ci gaba da sharholiyansa to suna gaya mu fir'auna kenan ba fa sun zo da menene ba sun zo da zance ne wanda yake na na wasa ba eh shi yasa can a suratu la'arafi annabi Musa yake ce fir'auna haqiqun alayya Allah aqula lillahi illa al ka bi ayatin min rabbik ko yace gaskiya ne a kaina haqiqun alayya Allah qula lillahi lalak yace tabbas ne a kaina ba dan faɗa abin da yake ba gaskiya ba duk abin da kaji na faɗa game da Allah to gaskiya ne Allah ne ya turo ni to shi kuma anan kaga anan fir'auna shi yace in kunta jita bi ayatin fati bi ayatin kunta min as-sadiqin in har ka zo da wani aya tunda ka ce gaskiya ne abin da duk da ka faɗa to in ka zo da wani aya mu ganta mana in ka zamo daga cikin masu gaskiya to shine falqi asahu fa izayya subanu mubin wa nazadahu fa izayya baydahu lin naziri ka alil malai hawlu inna hadha la sayrun alim Allah ya samu cika da imani
قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطي كل شيء خلقه ثم هدي
قال فمن ربكما يا موسى قالوا ربنا الذي أعطي كل شيء خلقه ثم هدي eh fir'aun ya ce to wane ne ne ubangijin kunne kan Musa kamar ba bai san Allah ba wanda kuma an ce idan an yi fari yakan fita daji ya je yi daji nisa ya je yi kaskan da kai wa Allah ya toro roƙon Allah Allah ya ba da ruwa Allah ya ba da ruwa kar Allah ya kunyata shi yana kuma Allah ya bashi su biya da shi Allah sami'u du'a'i ne mai amsa addu'a ne kuma ko me kake roƙo shi Allah sai ya baka shi yasa yace wa yadul insanu bi sharri du'a bil khair dan adam yakan yi addu'a da sharri yakan yi addu'a kuma da alkhairi ko wani abin da dan adam bai ta nema shi kansa ya san abin halaka ne amma su biya da idansa ya rufe akan abin ya ce kawai a bashi to ballantana kuma irin fir'auna ma daga mulki ga daula ga wasu abubuwa ga wasu baiwawaki da Allah ya masa da yana daga cikin malaman tarihi sun ce bai wanda Allah ya masa yakan yi sai shekara bai ciwon kai ba da biya da tsantsan lafiya da Allah ya bashi kuma yakan iya cinye raƙumi guda shi ɗaya eh sabiya da lafiya ai in ka lura har yanzu in ka kalli hotonsa da aka cire a cikin ƙasa ɗin nan da Allah ya ce ga jikinka nan mun cire lokacin da su suna ganin an ce halakar da fir'auna suna ce a to Allah ya ce ka zalika na ji ka bi badnika ya ta kuna liman kalfaka aya haka dai da mu tseratar da kai da jikinka don ya zama aya mu wanda za su baya ka je gani yanzu da ake tura hotunansa a facebook da shauran wasu social media da ka gan shi dogon mutum ne yana da tsayi ainihin su biya da irin a mutanen daɗin ma shi kusan na daban ne ma to yana iya cin raƙumi guda shi ɗayansa kuma sun ce yakan yi shekara bai ciwon kai ba kuma yakan yi kwana arba'in bai zaga bayan gida ba yakan yi kwana arba'in kaga duk wannan wasu abubuwa ne wanda da ka samu a mutane da wahala a samu haka sabila da haka a a menene kamar rabbu kuma ya musa wane ne ubangijinku ne kan ya musa kala kala rabbuna allazi yace kala sai annabi musa yace rabbuna ubangijinmu allazi a ada kulli shay'in khalqahu shine wanda ya ba ma dukkan komai ya ba allazi a ada khalqahu kulli shay'in ne ainihin karatu ai allazi a ada khalqahu kulla shay wanda ya ba mu dukkan komai ya ba mu komai ma halittansa sun mahada sannan ya shiryar da shi sun mahada din na aka ce ana nufin har dabbobi ne dabba Allah shi ya gwada mata yadda in ta yi bayan gida ga yadda za ta yi Allah shi ya gwada ma dabba ga yadda za ta kama nonon mahaifiyanta ta sha ko to Allah shi ya gwada kuma ma yaro ma mara hankali ga yadda zai kama nonon uwa ba din haka ba da wato irin yadda hankali yake kamawa da wajen yaro ya sha nono ma da ya kamata ya an masa wani training tukunna dai iya kama ya sake amma Allah mai lukifi sai ga garin da aka haifi yaro sai gana bari da bakinsa kuma ana sashi sai ga ya kama saboda da lamana irin na Allah to malamai suka ce da dabbobi da mutane dan adam wanda yake bayi da hankali Allah shi yake gwada ma dabba ga yanda zai yi bayan gida ga yanda zai yi boholi ga yanda zai sha nono ga yadda dai wasu abubuwa dai ba hankali yake da shi ba amma Allah kuma ya bashi daman irin wannan to shine allazi ya da kullu shay'in khalqahu summa hada suka ce kaman wajen ci ya san yadda zai ci dabba ya san na jin yunwa in an saka masa ya san yadda zai sa baki ya ci ko ya san yadda zai sa baki ya sha ruwa ya san yadda zai barbara ma ƴar uwarsa dabba har a ayu wannan duk Allah ne ya sauke ba da haka ba dabbobi ba za su iya tunda ba su da hankali dan adam kuma ka dauki dan karami wanda bai da hankali a wasu abubuwa wanda banda Allah ne ya lamunce to bare yi ba to suka ce annabi Musa ayo fir'auna ubangijin mu shine wanda ya wannan rabbuna allazi ada kullu shay'in qala faman rabbukuma ya musa qala rabbuna allazi ada kullu shay'in khalqahu summa hada na'am
قال فما بال القرون الأولي قال علمها عند ربي في كتاب لا يدل ربي ولا ينسى
قال فما بال القرون الأولى قال علمها عند ربي في كتاب لا يدل ربي ولا ينسى قال سي أكتشي فرعون sai ya nemi ya yi da bashin ɗin hankalin annabi musa da annabi harun sai ya nemi canja magana akwai wani duk da shi ba usulubul hakim ne ba akwai wani karatu a gurin malaman balaga usulubul hakim wanda in an tambaye ka wani abu kai kuma ya ka amsa da wani abu shi kan irinsa amma ba wannan ake nufi ba wanda an ce wannan shi annabi musa shi usulubul hakim suka yi mashi fir'auna shi ya nemi dabashin hankalinsu ne sai kuma ya fusatar suka masa wannan amsawa shi da ya ce famar rabbukuma waye ubangijin wai shi yana so ya ce wai meye hakikanin ubangijin daga me aka yi ubangijin wai yana so ya ce annabi Musa ne ubangijin kun tagulla ne shi ko azurfa ka san kafiri shi wai hakikani yake tambaya amma hiyan zati hakikanin Allah daga meye ne yake waye ne ubangijin kun ne daga wata kabila yake shi a abun nan ɗinsa da yake zo ya ce to shi ne su kuma sai suka canja masa suka ce ai ubangijinmu shi ne rabbin allazi a ɗaya kulle cin halkahu su ma dai to sai shi kuma ya canja musu wata magana sai ya ce wai kala ya ce to fa ba ba lururu lule kaga ya ɗauko wata magana daban sai yake cewa wai menene laifin al'umu wanda suka wuce na da me ya labarin su ma ba lururu lule yana neman ya ji in dai fir'auna ai annabi Musa annabin Allah ne to ba shi labarin adawa da samudawa da shauran dai wa'inda aka halaka su irin mutanen annabi Lutu irin mutanen annabi Nuhu a gaya masa su meye meye laifin su me yasa aka halaka su kaga ya koma yana neman tambaya akan wani abu kuma ana magana akan ubangiji ne kala fa ma balu urunulule ala ilmuha inda rabbi sai annan musa ya ce to sanin ta dai sanin labarin suna gurin ubangiji na bi kitab a cikin lawil mafuz eh yana cikin yana gurin ubangiji na alawil mafuz qala ilmu inda rabbi bi kitab la yadillu rabbi ubangiji na baya fakuwa a ce ga wani lokaci wanda da a ce Allah baya nan babu wannan lokaci din dama Allah ya faɗa a cikin wato suratul arafi yace wa ma kunna ga'ibin mu fa ba a ɓoye muke ban Allah eh huwa lawwal wal akhiru wa zahiru wal batin wa bi kulli shay'in alim shi Allah shine a fili shine a ɓoye shine na farko farkon da bata da farko shine na ƙarshe ƙarshen da bata da ƙarshe sabiya da haka kuma Allah ayoyinsa da wasu abubuwansa duk Allah subhanahu wataala ba a ɓoye yake ba dan ya ce ma kunna gaibina Allah ya ce ba a ɓoye muke duk abin da bawa yake Allah na gurin yana kuma kallo subhanahu wataala sai haka la yadillu rabbi ubangiji na ubangijinmu baya fakuwa wala yansa kuma baya mantuwa ma'anin baya fakuwa babu wani lokacin da da ce ya tafi daga wani wuri an yi abin da ya dai labari aka bashi kaga mu ko yan adam ai aka miki duk yanda ka kai ma gidanka ma ko lokacin da baka nan ko kuma ko kana nan din ma ba komai ne kake kallo a gidanka ba sabiya da gajiyawa irin na dan adam amma shi ubangiji babu abin da baya kallo kuma ko me shi wani abun kuma shi ya kaddara wannan abu sabi aka la ya dilla rabbi wa la yansi kuma baya mantuwa Allah subhanahu wataala ita kanta zamanin ma gudano ne ai mu ne muke ganin zamanin wani mai tsayi amma a gurin Allah kan ai ba wani tsayi yake da shi ba subhanahu wataala
الذي جعل لكم الأرض مهادا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى
الذي جعل لكم الأرض مهادا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرج به, من فأخرج به أزواجا من نبات الشتى الذي جعل لكم الأرض مهادا annan Musa yana ci gabansa da bayani wane ne Ubangiji ya ce shi ne fa Allah nan wanda ja'ala kuma larda wanda ya sanya muku ƙasa ne hadan a shimfiɗe Allah ya mana ƙasa da Allah ga dama ya yi mana ƙasan ta zamo molo-molo wanda hawa da sauka ma ko ya ishe mu ya zamo nan in kawo ka gangara nan in kawo ka gangara yanzu ka duba ko tafiya da ayi sahilin da aka ce maka hanya ta kasance akwai kwana da yawa a cikin hanya ko akwai hawa da sauka to da ka kuma in ba Allah yake ba ana yawan halaka a wannan hanya sai ga ana tsoron hanya to Allah shine yana daga cikin ni'imarsa ya sanya mana ƙasa a shimfiɗe allazi ja'alakum lil mihadar wasalaka lakum fiha subulan kuma Allah ya sanya muku wato ya shigar muku da hanyoyi a cikin ƙasa din Allah ya ba mu hanyoyi a cikin ƙasa din da Allah ya ga dama ya dinke ta in ka tashi tafiya zuwa wani gari ba inda za ka yi ko ka tashi ko ka fara tafiya ka bata kamar yadda misali tafiyan da ake a cikin sahara ko kaga yi tafiyan da ake a sahara a lokacin da in aka in iska ya ibo sai ya shafa hanyar ya zamo kaba ɗaya kamar ba a taɓa bin hanyar ba akwai lokacin da ba manta muka taɓa zuwa wani maulidi wani gari ana kiran garin gamsha gamsha can akwai wani abokinmu muna kiransa gamba gamsha garinsu muka je maulidi to da ai da mu fito a mota to suna da sahara can iyakan bauchi ne da jigawa wajen wani lokal gamman na jigawa da ake kira jawo to can karshen sa ne haka wanda to wajen ma ana iya shiga kamar ka shiga Nijar suna da sahara to haka iska da ya shashara hanyar da muka shiga an haɗa mu da wanda tije ya kai shekara hamsin amma Allah da muka yi nisa dawowa muka yi an gagara gane hanyar sun da aka sake haɗawa da wani aka ta wani kwatance da shauransu da ƙyar aka gano hanyar ba fa wani nisa ne ma can sosai ba to kage yana daga cikin wato kome ni Allah wato a cikin ni'ima muke kome he Allah da da Allah ga dama yayi duniyan kusan duka sahara he a dinga bata iska ya dibo ya shafa hanya to amma Allah subhanahu wataala yayi wasu wajejen ne sahara amma majority ba sahara bane wa salaka lakum biya subula wa anzala minas samai ma'an kuma Allah ya saukar muku wato ruwa daga sama wa anzala lakum minas samai ma'an fa ambatna bihi azwajan sai Allah ya ce sai muka tsirrar da nau'o'i azwajan shine dangogi min nabati shattai daga tsirrai wanda suke daban-daban tsirrai daban-daban wato ba ka iya kiraya wato tsirran da suke ne suke kan ƙasa ba to kaga duk wannan Allah subhanahu wataala shi yayi wa karjna lakum min wato min nabati shatta na'am كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النحى
kulu war'aw an'amukum inna fi zalika la'ayatin liulil nuhi kulu Allah ya ce ku ci daga wannan tsirrai da muka ce muku in ka lura duk abincin mun ba daga tsirrai yake ba yanzu kowa nan da za a tambaye shi abin da ya ci da aka sha ruwan nan karshen sa dai koma tsirrai ne ko duk abin in ma wani sirki ka sha tsir daga tsirrai ne ko in ma wani abinci duk abincin da ka ci daga tsirrai ne in ma wani ganye ne daga tsirrai ne in ma wani fruit ne duk dai tsirrai ne ko da shauran in ma wani drinks ne wani abin sha ma karshen sa dai koma tsirrai ne to sai da haka shine Allah ya ce kulu ku ci war'au ku yi kiwon al'amakun dabbobinku ku ci tsirran ko ku yi kiwon dabbobinku a jikinsa duka kulu wara'an amakum inna fi zalika Allah ya ce lalle cikin haka la'ayatin ko lalle akwai aya li ulul nuha ga ma'abuta hankali akwai aya ga ma'abuta hankali irin wayannan abubuwa da Allah subhanahu wata'ala ya mana na yanzu ko asibiti ne kaje sai ka jance ka yawanta cin ganyaye kana so jini ya karu maka in kana son lafiya ya dinga kashe maka wasu kananan cuta a jikinka ka yawanta cin ganyaye haka dai da ta gaya maka karka dinga cin abinci kawai zallansa haka wanda yake mai carbohydrate ko to sai zamo wai ya zamo abun nan ne shi yawa starch ne ko eh to amma kana hada da ganye sai ya zamo yana baka wasu vitamin wanda jikinka dai dinga ƙara lafiya da shauransu ashe duk wani ilimi duk ƙurani yayi magana akai uluwar an abaku inda bi zalika la'ayatin li ulil nuhi na'am
منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى
منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى الله سبحانه وتعالى يتي كسن نمفا أنا مولم شو براي رضي الله تعالى عنه yace sanda Allah ya faɗi fa'idodin ƙasa ya kai guda goma sha a nan wajen a wannan ayar tun daga kan cewa allazi ja'alakum lallami hada wa salaka lakum biha subula wa anzala minas sama'i ma'an fa anbatna bi azwajin min nabati shatta to kulu wa ra'un amaku inna fi zalika la'ayatin li'ulul nuhi aka ce min ha khalaqnakum wa biha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra Allah subhanahu wa ta'ala yace min ha kasan nan fara kuke ganin ta min ha daga jikinta daga kasan fa khalaqnakum muka halice ku daga ƙasa muka yi min haka laƙanaku wa fi hannu idukun kuma cikin ƙasan damu mai da ku wa min hannu kurujikun kuma daga ƙasan damu fitar da ku zuwa ranar kiyama wa min hannu kurujikun tara tanukura wani lokaci daban zai zo kuma da mu ciro ku daga cikin ƙasan zuwa wani lokaci daban mina khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra to anan malamai suka ce tunda Allah ya ce da ƙasa aka yi to duk wanda aka yi shi ƙasa kuwa zai riɓe to amma ya da kai ka ba ma jikinka daraja har ka zama ba za ka riɓe ba tunda Qur'ani ya gaya mana ko wanda ba su riɓewa ko kuma mun sha gani yanzu dai ka duba dai irin wato yau hijiran shugaba sallallahu alaihi wasallam kamar da ɗazu muka faɗa dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku ko to amma kwanaki ba a siriya aka tono kabarin hujir ba sahabi ne na annabi hujir bin addi sahabi ne sosai jarumi wanda zamanin daulatu bani umayya lokacin mulkin ma'awiya aka samu wani sabani wani dai abubuwa da wanda dai ba a san faɗa dai har ga Allah to a lokacin ne aka kashe shi to amma shi ma dai rikici ne irin na manya wanda da aka ga wasu kan ɗauko magana suna zagin sayyidina ma'awiya akan wannan lamarin shi ma wannan rikici ne wanda ba a shiga dan ka ji tarihin manya da manya ne saɓani ne ya samu ya zamo ana ya yi tsamari har ya kai ma kuma tun da shi na da mulki a hannunsa ya kai ma dai aka yi abin da ba daɗi dai Allah ya ƙara musu yadda mu ba a tarbiyyar da aka mana ba mu shiga wannan to amma hujir bin adi ai an tono shi wannan yan ISIS ne suka je suka tona kabarin waya na masa bauta gashi nan sahabi ne haka suka raba shi a suka dinga gudu da shi har garin tono shi ma suka ji masa ciwo jini na zuba kaga qur'ani kenan maganan Allah ya zama gaskiya to kai kokari kai ma ka ba ma makanka matsayi tsakaninka da ubangijinka yadda ƙasa ba za ta ci ka ba tunda an faɗa akwai wanda ƙasa ba za ta ci su ba suna nan da yawa to he kai kokari kai ma daga ka shiga daga ciki Allah ya samu daga cikin su wanda kwanan nan ma a Zaria an zo da abu hanya aka tono kabarin wasu bayan Allah kwanaki na ga wani ma a Facebook ya sake posting din wannan abu ina tsamman yau daidai kai shekara biyu ɗa ne da uba suka rasu aka sa su uba aka fara sa aka zo aka sa ɗan wallahi da hanya zo wajen sai aka zo aka same su yadda aka sa su kaga qur'ani dama ya ce kada a ce wanda suka mutu hanyar ɗaukaka addinin Allah matattu ne to ya da kai kai ma ka zamo haka to akwai ashe bayan Allah da jikinsu ba ta komawa ainihin ƙasa ɗin to kuma anan aka ce ɗan adam ai a can suratul nisa cewa Allah ya ayyuhan nas taqu rabbakum allazi khalaqakum min nafsin wahida ya ku mutane ku ji tsoron Allah da ya halicce ku daga rai wanda take guda ɗaya shi ne ran annaba adamu ko to shi kuma annaba adamu daga ina aka yi shi daga ƙasa ko to aka ce duk wani mutum Allah a jikin ɗan adam an yi ɗan adam ne daga mene daga mani daga ruwa ne ruwan mani to amma sai aka ɗibo kuma ƙasan ƙasa sai aka cuɗanya da wannan mani ɗin sai aka yi jikin ɗan adam da shi shi yasa idan ya zo duniya to in ya mutu sai abin da ya sha ƙasa sai kuma ainihin wannan ƙasan ta koma asalinta kuma an ce wajen da mala'ika ya ɗibo ƙasan ka ya haɗa da maniyin ka tun kana cikin mahaifiya to a gurin da abu su ne ka duk ya sa ya kaga wani ya tafi wani gari ya rasu wani ya tafi ma ƙasar waje kuma a can da a masa abin nan ko wani kuma a gidan a garinsu wani kuma a gidansu ma ƙasansu yake wani kuma a ƙauye kowa dai baka isa ne ka ce ma a ina kasan kan ma yake ba ma wani gaibun ma biya da gwada mu bayi ne eh mu bayi ne ba mu da wani wato abu wanda yake mai tabbas sai abin da Allah ya yi da mu to sabiya da haka an ce to sai a je a ɗibo wannan wannan mani din da ruwan ai da kasan to sai a halicci dan adam sabiya da haka mina khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa mina nukhrijukum kuma ya kasan da fitar da ku taratan ukura wani lokaci da ban shi lokacin da da yi busan kaho زوا في القيامة
ولقد رأيناه آياتنا كلها فكذب وأبى
ولقد رأي ولقد رأيناه آياتنا كلها فكذب وأبى ولقد رأي أريناه ولقد أريناه mun gwada masa a rainahu shine mun gwada masa da an ce walakar ra'a to da ya gani kenan shi kansa to amma walaƙad arainahu mun gwada masa walaƙad arainahu ayatina kulla mun gwada masa ayoyinmu duka amma fa kazzaba sai ya ƙaryata wa'aba ya kuma ƙi ya karɓe su ya imani da su in ka lura wannan maganganu da annabi Musa ya masa tun daga cewa faman rabbukuma ya Musa rabbuna allazi a ade kullu shay'in khalqahu summa ade qala fama balu kudurure tun daga nan annabi Musa ya dinga masa bayanin ubangiji ya dinga masa bayani wanda shi kansa Fir'auna ya san cewa bai isa yi ɗaya daga ciki ba ya isa yi ruwa ne ya isa yi ƙasa ne ya isa yi kaza ne ya isa yi fitar da tsirrai duk bai isa yi ba su bi alaka wa laqad ra'ayna wa ayatina kullaha fa kazzabu wa aba na'am
قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى
قال أجيتنا لتخرجنا من لنا بسحرك يا موسى قال في فرعون يتنجى مغانا يتي أجئتنا كاذو من ne litukhrijana min ardina dan ka fitar da mu daga ƙasan mu da me zaka fitar da mu bi sihirka da dabanka ka mana dabo ka ka sihirci hankalinmu litukhrijana min ardina bi sihirka ya Musa ya kai Musa to tunda haka ka zo mana da shi mu ma bari ka ji abin da za mu zo maka da shi
فلناتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نهن ولا أنت مكانا سوى
فلناتينك بسحر مثلي فاجعل بيننا وبينك موئدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكان سوء yace to falanatiyannaka firawuna yace wallahi da mu zo maka eh bi sihiri eh da mu zo maka da dabo da mu zo maka da tsafi mislihi irin wannan naka amma na nan Musa mu'jiza ne ba tsafi bane falanatiyannaka bi sihirin misli amma faj'al bainana wa bainaka maw'idan ka sanya mana wurin alkawari tsakanin mu da kai an ce a lokacin shi fir'auna dan ya gwada cewa wa jama'ansa irin shi ba bai kare da Musa ba da annabi Musa ba yasa ma ya bada dama annabi Musa ya faɗi lokaci in dai haka ne faɗi lokaci mu mun baka dama duk lokacin da ka faɗa mu ya mana kamar ka ce mutum ne zaɓi lokacin da kake so a zo a yi debate ɗin zaɓi lokaci da rana ni duk na baka ka san wanda yakan gwada irin jarumta eh yawa ka yadda da kanka kwarai kuwa sai ce to faji albaina na wa baina ka mau'ida ka sanya mana alkawari wurin da za a haɗu mau'id shine gurin haɗuwa baina na wa baina ka mau'ida la nukhlifuhu na'am wala anta la nukhlifuhu mu ba za mu saba maka ba ba za mu saba wannan wurin alkawari da ka mana ba wala anta haka kuma kai ma ba za ka saba wannan ba makanan wuri ne suwan a wani kira'an si bi kasir sini suwe a wani kira'an kuma bi rabi suwan eh ka sanya mana guri wanda yake daidai wanda yake tsaka-tsaki tsakanin mu bara mu takura ba kai ma bara ka takura ba wanda ba wanda zai saba ma wani wannan lokacin ya zamo daidai ma kowa waje albaina na baina kamar idan la nufu la wala anta makanin suwe
قال موعدكم يوم الزينة وأن يهشر الناس دحا
قال موئدكم يوم الزينة وأن يهشر الناس دحا sai annabi Musa shi ko da aka ba shi dama tun da dama shi annabin Allah ne mai ilimi sai ya ce to kala mau'idukum yawmuz zinati yace wurin alkawari da dama haɗu da ku da rana da gurin ko ya zama ranar idi kasan kowa na gari kuma hankali dai tare a ce da a yi debate ranar idi ai dama rana ne wanda kawai kowa na shirin ya saurari ina ne ake wani abu na burgewa to gashi kuma a zo a ce gashi gwamnati ne kuma take sanarwa an ce ga wani ya zo ya ce shi annabi ne ya zo kuma da wasu abubuwa na mu'jiza shi ya ce mu'jiza ne amma su kuma sun ce dabo ne da ya daka annan Musa ya ce mau'idukun yawmuz zinati wa an yi husharan nasa kuma a lokacin an tara a tara mutane wa an yi husharan nasa a tara mutane duhan lokacin walha shine da hantsi kamar yadda yanzu ake idi ai kaga da hantsi ake sallar idi ko irin karfe tara kuma zuwa goma sha ɗaya dai a ta bikin sallah har zuwa dai rana yi rana ne a ranar da kawai na nishaɗi na farin ciki da shauransu to shine aka ce to su a al'ummun da suka wuce suna da idi ne kamar su mutanen fir'auna a lokacin su idinsu a shekara sau ɗaya ne amma lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama shi kuma ya hijira zuwa madina ya samu idin mutanen madina idinsu sau biyu ne da idin da suke yi daidai ranan babban sallah da idin da suke yi kuma na karaman sallah to sai Allah da musulunci ya sai aka canza wa'innan suka koma rana ne na musulunci sabiya da hikiman musulunci rai musulunci yana son nishaɗi shi musulunci baya ɗora maka kome kullum a ce babu nishaɗi a musulunci ba haka yake ba shi yasa an kun lura ko sallah da aka wajabta mana biyar a wuni sai aka babba da damammaki ka je ka yi kaza ka huta ka ɗanyi wani abu ba so a ɗora maka ibada ko yaushe ka ta ibada to sai ka zamo ka gundira sai rai ta zamo ta ƙosa sai ta watsar da ibada ɗin kuma a gagarai da yasa aka daga duk abin da Allah ya faralanta mana da aka kaɗan kaɗan ne yanzu ka ɗauki rukunan musulunci duka guda biyar nan in ka ɗauki sallah sai ka ga sallan ai a wuni ma duka mintoci nawa ne ɗan kaɗan ne shauran duk lokacin Allah ba mu ne sai dai in ka cika da nafila in ka ɗauki azumi na farilla shi ma a kota goma sha biyu da Allah ya ga dama ya ce wata shida ne da a dinga azumi duk wata ɗaya an yi sai a sha ruwa na wata ɗaya duk wata in an sake da Allah ya ga dama haka dai mana to amma ya ka ɗauki azumin ko duka duka menene a wata a wata goma sha biyu wata ɗaya ne to sannan ka ɗauki aikin hajji shi ma a shekara sau ɗaya ne shi kan ma aka cewa aka yi ma aikin hajji ma an kai sau ɗaya a rayuwanka ma shine ka sauke farali shauran din ka koma farilla ne afuwa nafila ne haka kuma in ka ɗauki kuma kalman shahada ma da take shigar da mutum musulunci duka duka minti ɗaya ma an gaya maka ka ɗauka to duk abu na musulunci ma yuridullahu ya ja'ala alaikum fid min kharaj Allah baya nufin ya sanya mana kunci a wannan addini yuridullahu bikum al-yusra wala yuridu bikum al-usra wal tukmilu al-iddata wal tukabbiru la ala ma alaykum wala allakum tashkurun sauki Allah yake nufin mu da shi baya nufin mu da da tsanani sabiya da aka duka dukan ka tara abubuwan kaɗan ne da aka gani to aka ce da aka zo rana ne na mutanen madina suna wasa a ranar sosai aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga har musulmai ma a ranar sun zaku a tafi wannan wajen wasan kuma da yawa majority ne suke wurin wasan ba musulmai bane to sai Allah ya canza ya ce to in dai haka ne sai mu aka sunnanta mana idil fitri idin shan ruwa aka zo aka sunnanta mana idin layya sai zama mu ma rana ne na nishaɗi rana ne na farin ciki rana ne na wasu wasanni in ka lura hatta aure da yake aure abu ne na yin biki sai musulunci ya zo ya ce bai hana bikin aure ba matukan ba za a yi wani abu da ya saba wa Allah a gurin ba matukan ba za a je a haɗu maza da mata ana cuɗanya ana rawa kamar yadda ake zuwa a yi gala ko kamar yadda ake kamu an da wai da a je wai a ce wai uwa uwa ta je wajen wai wai uwa ba kunya kaga ba kunya a ciki wannan aure ne wanda muka san wanda ba musulmi ba su ne suke wannan a je gurin aure ga uwa tana zaune uwan amarya ga uban amarya wajensu daban can kuma ga uwan ango ga uban ango ko ga kuma wajen kawaye bayan an yi nishadi an yi nishadi kawai sai a aurawa da iyayen duka mun san wanda ba musulmai bane suke yin haka amma mu yau namu na musulmi da dila da lalacewa sai ka ga an zo an je wai ana tarawa babu kunya ko kuma a je a samo wasu yara marasa kunya inda muke jin labari wata ta zo ta tarawa ba kunya ba tsoron Allah duk tana gwada al'auran jikinta kuma maza su zo a haɗu kaga wannan haramun ne amma da mata ne kamar yadda malam mai risala ya bayani a cikin cewa ba laifi a dan buga duddufi irin yadda da ake kiba ƙwarya a ruwa a yi in mata ne zallon su da su kowane irin dai su ne yawa ai ba maza a gurin kuma bare zamo maza suna gefe suna jin muryansu ba wannan dan bikin aure ya halatta da shauransu to kaga musulunci bai takura abubuwa ba addinin musulunci wayayyen addini ne kai ya ka gama duk wani abu in zo sabo da musulunci ya sama masa mazauni ko me shi yasa qur'ani babban mu'jiza ne eh damat ladaina fa faqad kullu mu'jizatin minan nabiyina izja'at walan tadimi in ji malam busiri ya ce gashi ta dawwama gare mu ta bi kuma dukkan wani mu'jiza na annabawa wanda ta zo bata dawwama ba yanzu yau ina sandan annabi musan da muke faɗa in an ce ka nemo ta ina take ba za ka same ta ba ko ina ruwan na da ta cika duniya ba za ka same ta ba ina wanda aka yi debate din annabi Musa amma Qur'ani fa duk abin da Qur'ani ya gaya maka yana nan Allah ya samu cika da imani sabiya da haka mene qala mawidukum yawm zinati alƙawarin ku ranar ado ne shine ranar sallah wa an yi sharar nasa biye a tara mutane kuma lokacin walha a lokacin da a tara mutane na'am
فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى
فتولي فرعون فجمع كيده ثم هدي أي ثم ثم أتي نعم فتولي فرعون هي فرعون yace to shikenan ba komai ai juya ya tafi aje an tsaye da rana ranar idi ne da فتولي فرعون فجمع كيده sai je Allah kaga yace yake tara makircin sa domin tsafi ne makirci ne yaje tara fa jama'a kai da ya tara makircin sa sun ma'ace sannan ya zo ranan aka zo aka haɗu Firawun ya sa kamar yadda Qur'ani yake gaya mana cewa da ya gaya wa mutanen sa wa'annan da su fitar da ku cewa ba asfil madaini hashirin ya tuka bi kulli sahirin ko bi kulli sahirin ali aka ce aka tura birane aka dinga shela fir'auna shugaban ƙasa yana neman duk wani masanin tsafi wanda ya san ya yarda da kansa eh duk wanda ya san ya yarda da kansa to ya zo duk wanda ya san ya yarda da kansa ya zo kamar yadda ake ba da wani hikaya duk da maganan ba lallai ya zama haka ba wai an taba wai fada da wani fada aka taba yi da wasu fulani da wasu kabila wai da fulani suka yi gayya da aka zo sai aka ce ga mota nan da a tafi amma wai duk wanda ya kama motan ya shiga ba za a je da shi ba wai ana so ne ko a ganshi a cikin motar to shi ne wannan irin aka ce aka yi shela duk wanda ya yarda da kansa kawai ya zo shugaban kasa na kiransa shi ne fa jama'a kai da sun ma'ace sannan sai kuma ya zo na'am
قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افتري
قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسقطكم بعذاب وقد خاب من افتري da aka zo aka haɗu dama al'ada ne irin na su bayan Allah ko yaƙi aka zo musulunci zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam to in an zo da haɗu ba ba a yadda kawai a haɗu a filin yaƙi sai dai in har su kafirai su suka fara hujumi kai hari wa musulmai to wannan kuma ya kare kai amma in dai har an haɗu da a da a yi hudu ba kafin a yi yaƙi to sai musulunci ya yi kira zuwa ga wasu sharuɗa cewa su zo su karɓa addini in ba haka ba to su zauna a ƙarƙashin gwamnatin musulunci su dinga ba da haraji kar a yi faɗan nan idan shi addini addinin musulunci addinin zaman lafiya ne in sun ce a a ce to ku yi kaza in sun ce a to ku yi kaza da kaza da kaza in har sai sun ki sun ki karɓar sharuɗan ya ce to shikenan ya gwabza to kaga shi ma annabi Musa sai fara shigar musu da kira ya ce qala lahu Musa wailakum annabi Musa ya ce kai kai tanku ku wa'innan masu ayyuha saharatu kenan ya kuwa innan madabaɗin wailaku da kuma fir'auna ma da jama'ansa ya ce kaitanku la tattaru alallahi alkaziba kada ku ƙiri ƙarya wa Allah ku kun san abin da ku zo da shi ƙarya ne kada ku ƙiri ƙarya wa Allah fa yasata kun bi azab Allah zai kama ku da azabansa wa kad khaba man iftara duk wanda ya ƙiri ƙarya wa Allah tababbe ne ya tabe sai da alaka annabi Musa yana kiransu da kada su ƙiri ƙarya wa Allah tun da sun san abin da suka zo da shi ƙarya ne da su ajiye ku su karɓi gaskiya kuma gashi ya gaya musu fa ya sata kun bi azab wa karha ba maniftare na'am
فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى
fatanaza'u amrahum bainahum wa asrarun najmi fatanaza'u amrahum sai suka yi jayayya cikin al'amarin su da nan Musa ya gaya musu haka sai ya jefa musu shakka wasu daga ciki suka fara tunanin lallai fa kada fa mu zo mu dan sun ce su ma sun zo da shi inda irin wannan yayi su ma sun iya wannan ai Allah ya ba su kaga kaman wato suna nufin tsafin su su ma Allah ne ya ba su kuma su dinga yi to sai aka ce sai suka ta jayayya a tsakanin su me kuke gani ai me kuka gani suka dan tattauna a tsakanin su fatanazahu amrun suka yi jayayya bainahum a tsakanin su fatanazahu amrun bainahum wa asarrin najwa ko sai suka ɓoye ganawa suka ƙi su faɗi meye suka gana suka ja gefe da suka je maganganu akan annabi Musa da da annabi haruna suka ta maganganu Allah da ya ce sun ɓoye amma shi Allah ya san abin da suka yi wasu su ce ayi wasu su ce kar ayi suka dai ɓoye me suka tattauna sai suka dawo kawai suka ce ayi eh a jefa kawai ayi duk abin da da yi
قالوا إن هذان لسهران يريدان أن يخرجكم من أرضكم بسهرهما بسهرهما ويذهب بطريقتكم المثل
قالوا إن هذان لساهران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسيرهما ويسخبا في طريقتكم المسلم قالوا سيزغتي إن هذان للي وأنم متاني قدايبيو لساهران للي مدباني قدايبيو إيه yamakon su faɗi gaskiya suka ce wai annabi Musa da Harunu wai masu tsafi ne guda biyu masana tsafi ne guda biyu yuridani suna nufin an yi kurjakun minardukun su fitar da ku daga ƙasanku bi sihiri ma da iliminsu na tsafi wa ya saba fi ɗariƙatukum musulai ko fa ya saba su kuma tafi bi ɗariƙatukum a hanyanku musla su zo da wasu irinku ko kuma su zauna a matsayinku e to wannan aya a cikin alkur'ani yana daga cikin ayoyi wanda da mu iya ce mutashabihai wanda malamai sun yi maganganu da yawa a kai kawai ƙarshe da ya ce Allahu alam tafiya shi addini Allah bai ɗora mana ko meye ka gano hakikanin sa a cikin addini ba hatta malaman yasa suka faɗi magana ce Allahu alam sabila da wani malami yana cewa in dai lattara a jami'a zai zo yayi karatu baka isa ka ce duk abin da ya faɗa 100% ka fahimta ba ko dai yaka sai dai ce ka fahimci abin da ka fahimta ne dama shi ma a karatu me yasa ake jarabawa ai a auna ne kana gana ganewa ko baka ganewa ko yasa a ƙa'idan jarabawa ai in ka samu 50% ai kai pass ko wani sa'in ma ko 50% ma ko lokacin da da iya ce maka ai wannan ka samu merit ne shi ma bai zama fail ba baka fadi ba duk dai ana ganin a ɗari ka fahimci arba'in ai ana ganin ka gane ballantana kuma ka fahimci 50% ka ga rabi kenan ballantana ka ɗara ka je 60% ko 70 har ka samu credit da shauransu to ainihin a lecturer ma in ya faɗi magana ba duka in yayi bayani akan abu goma ba kai saka ce duka ka gane ba da ka samu dai ka gane biyar a ciki wani ya gane uku wani ya gane shida wani ma ɗaya ya gane wani ma bai fahimci komai ba suka ce me yasa su biya da bambancin ilimi da ke tsakaninku da shi kuma gashi da ka samu bayan ya gama karatu ya kan yi kwashen ko da a ta tambaya amma wani duk bayanan da za a yi bare gane ba to suka ce in dai haka ne me kake tsammani da annabi muhammadu in dai annabi zai faɗi magana ka gane duk abin da ya faɗa suka ce ilimin ka ya zama ɗaya da shi ke ai akwai abin da wallahi kwakwalwarka bai kai ka gane ba ko to suka ce me kake tsammani kuma da rabbul izzati to shi yasa a addini Allah bai dora wa mutum ko me aka ce maka addini ya faɗa sai ka gane hakikanin abin da yake nufi ba shi yasa ma aka ce maka ilimin akwai na farilla akwai kuma wanda yake mustahabi ne an so ne shi kansa na farilla aka ce akwai farilla kifaya akwai farilla aini akwai farilla aini wanda dole ka sani akwai kuma farilla kifaya wanda in wani ya sani ya ɗauke maka yanzu kamar ilimin tajwidi ba kowa ne ya san tajwidi ba amma dole a samu ga a gari wanda suka iya ilimin tajwidi sai da a samu wanda za su dinga koyar da karatun qur'ani mai kyau babu lahani babu bata harufa da huruf a ciki amma ba kowa ne da ya karatun qur'ani ya iya tajwidi ba qur'anin da ake so ka koya ainihin karatun ma ba shine makasudi ba aiki da abin da aka faɗa to da ba ka yi aiki ba kuma eh ka san me aka faɗa to anan a ka'idar larabci bari yi a ce inna hazani ba a ka'idar larabci a ka'idar nahu inna tana wato nasba ne mu sunanta shi ne aka ce inna Allah haƙiƙa Allah idan ka zo a ƙa'idar nahu ka zo ka ce inna Allah to malaman nahu da ce kai wannan bai san nahu ba kuma da aka ɓata abubuwa da yawa domin akwai wanda ya san nahu da wanda bai sani ba to in ka zo kana jan larabci shi wanda ya san nahu yana jin ka ne kaman irin babban mutum na zaune ne sai a jima ya ce wani yaro ya ashar ka san babu da cika uzubillahi can a ce wani ya ta kai wani ya ashar kai uzubillahi can dai gida mai ce kai a kori yaran nan a gurin nan tabiya da babba bare iya jure na'am bare iya jure wato mummunan magana ba ko alkaba'i alkaba'i ba bare iya ɗauka ba to a ka'idar larabcin aka ce an inna tana daga cikin nawasi masu kai suna ai fataha ma suna shine aka ce ismi inna inna Allah haƙiƙa Allah inna rajula inna muhammada inna ahmada to hazani tasniya ne abu biyu ne ai a larabcin ka ce haza abu ɗaya ne wannan amma ka ce haza ne abu biyu ne to a ƙa'ida kuma tana yin idan abu guda biyu ne ya zo bayanta tana masa nasba ne da ya kamar yadda idan jam'i na larabci jam'i wanda ake kira jam'il mu'annas salim ya biyo bayan ta muzakkar salim kai ya biyo bayan ta ita ma tana masa nasba ne da ya to a ka'ida ya ce inna hazaini an gane bara a ce inna hazani to kuma ga qur'ani an ce ya gagaru duniya gashi kuma an ce inna hazani to irin wannan ayoyi suna da yawa a cikin alqur'ani wanda malamai suka ta maganganu suka ta maganganu suka ce ba baka isa ka zo ka ce an bata larabci a cikin ƙur'ani ba suka ce kai dai baka gane me yasa aka faɗa haka ba wasu kuma malamai suka ce a'a wanda suka rubuta ƙur'anin ne ba daga Allah ne ya sauka haka ba wanda suka rubuta ƙur'anin ne aka samu haka da gurinsu kai wasu malamai suka ce bare ba ma sahabban nan fa larabawa ne kuma fasihai ne idan mutum ɗaya ya ɓata kuma rubutun ƙur'ani da yi kwamiti fa aka yi kwamiti aka yi aka rubuta ƙur'ani ba wai mutum ɗaya ne ya rubuta ba kuma aka tara mutanen makka aka tara mutanen madina kuma sanda aka zaɓo wanda suka san haccinan larabci to ya da a ce dukansu su haɗu su rubuta abu wanda ba daidai ba to shine in ka duba hadisin nan da sai da aisha Allah ya ƙara mata yadda kamar yadda Abu Ubaida ya kawo cikin fada'ilul Qur'an ya ce haddasana Abu Muawiya an Hisham bin Urwa an abihi qala ya ce Abu Muawiya ya gaya mana hadisi daga Hisham Hisham dan Urwatu shi kuma Urwa daga babansa ya ce sa'altu Aisha ta Allahanul Qur'an na tambayi sai da Aisha ga wasu ayoyi da suke cikin ƙur'ani wanda a ƙa'ida na larabci da iya ce sun saba ya ce na tambaye ta game da Allah da ya ce wal miƙimi na sala wal mutu na zaka da Allah ya ce lakinin rasihina lakinin rasihuna fil ilmi wal muminuna sai ya ce wal miƙimi na sala sai ya ce kuma wal mutu na zaka ya ce a ƙa'idar kuma larabci shi ma aka ce lakinna ita ma lakin tana daga cikin akhwati inna ne walakin laha ta ji ko ba ce walakin lahu ba ita ma nasba take ma sunan da ya zo bayan ta to an ce lakin rasiku da kuma aka ce ba rasiki ne ba gashi kuma jam'i ne na muzakkari salim kuma an ce wal na sala to da aka ce wal miqini ya aka ce kuma wal mutuna da da ce wal mutina ne ya aka ce wal mutuna zakat yace na tambaya Aisha ya kuma Qur'ani ya faɗa ka ga kuma wani ayan Allah ya ce wannan a suratul nisa'i wannan da ayan kuma ya ce innal ladzina amanu wal ladzina hadu ya ce wasabiuna mu kuma a suratul muka ce wasabuna to yaya kuma irin wannan ayoyi faqalat to shine daga ciki kuma hadda irin wannan inna hazani la sahirani a cikin suratul dahir ya ce sai sai da aisha ta ce yabna akhi ya kai ɗan uwana haza amalin kitab ta ce wannan dai sha'ani ne irin na rubutu aka ɗau fil kitabati ta ce wanda suka yi rubutu ne suka yi kure cikin rubutu ya ce haza isnadin sahihun isnadin sahihun ala shar'i shaykhaini ya ce wannan wannan ruwaya ruwaya ne ingatacce a sharaɗin bukari da musulun duk sharaɗi na inganci wannan ruwaya ya cika to yaya kenan yanzu sabon duka sun yi kuskure kenan to yanzu yaya kenan da a yi to a karatunmu na gobe sabiya da tambaya lama amsa guda ɗaya za mu faɗi yadda malamai suka ce sabai ba zai a ce duka taru shi kuskure ba kuma irin wannan na cikin ƙur'ani da dama to wannan shine karatunmu na ranar da muke faɗa wanda suka ɗauko hadisan annabi suka dinga auna da hankali suka zo aka waye gari yau sun halaka to ka koma qur'ani ka fara cire irin wannan to dole ne mutum koyi dama suka ce malamai suka ce in baka da malami kuma ka ce da ka zama malami ya ka zama zindiki dan da ka ɗauko wasu abubuwa da yawa ka ce kai baka gane ma'anansu ba a ka'ida na nahu kaza ne a ka'ida na kaza kaza ne a ka'ida dole ya sa da tawili domin Allah mustahili ne Allah subhanahu wataala a ce ya faɗi magana a nan ya zo kuma ya warware kansa subhanallah ko annabi Muhammadu bare haka ba sallallahu alaihi wasallam to Allah ya kara mana san annabi Muhammadu abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan abinda muka yi kuskure kuma Allah ya fiye mu masu neman addu'a wajen mu kowaye Allah ya biya musu bukata duka da farman shugaba annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam
Assalamu alaikum da fatan malam ya sha ruwa lafiya tambayansa anan yana tambaya ne akan batun bayan an zo an ɗaura aure an yi siga an yi komai da komai to bayan wannan siga yana tambaya ne addu'an da ake yi a bayan wannan siga din yana so a mashi ƙarin bayani
eh addu'an da ake yi sunna ne eh ba wai wajibi bane shi dama aure ya ɗori ne akan la la nikaha illa bi waliyin wa sadakin wa shahidi adali ba aure sai da waliyi sai da sadaki sai da shaidu guda biyu adalai wannan su ne ka'idan aure to akalla wai shaidun kenan akalla mutum biyu adalai sun isan suka aka ce ku hudu ko kuka haɗu ga waliyin ita mace ko ga wakilin namiji sai kuma ga sadaki an bayar sai kuma ga mutum biyu ko aka ce su ne shaidu sai siga shine na hudu to sai aka ce an ɗaura aure kuka zo da matanka ba wanda zai musanta maka yawa mutum biyu ne an samu adalai shi kenan kuma an samu sama da haka mai yanzu akan cika to shi kenan shi au shi addu'a an sunna ne domin in mun lura tarihi hadisi ingantacce ya zo daga annabi cewa lokacin da Allah Adam ya ga sai da Hawwa wanda Allah halitta a karkashin karkamine kashin a karkari da ya kai hannu dai taba ta Allah ya ce sai ka bani sadaki yace me sadaki yace yi salatin annabi Muhammad to ashe sunna ne yin salatin annabi da shauran addu'o'i inda idan a nemi albarka ma mene ma'auran to Allah ya samu cika da imani Allah masalli wa sallam wa barik ala sayyidina Muhammad al-Fatih khatim wa ala alihi haqqa qadar midal azim subhana rabbika rabbil salamun ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin